Schön. Na gaurin akwai wannan hadisi wanda na Mm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوام السمي تشيك بعد كراتن دمكي أولنا للتاهم البركة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يومنا 29 ko kuma sayini na watan Ramadan hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1442 wanda ya daidai da uku ko wanda ya daidai da ɗaya ga watan hudu miladiya na da 2022 akwai hadisin wancan sati da ya gabata akwai mun karanci hadisin abdullahi bin zama'a radiyallahu anhu hadisi na 278 inda yake cewa annahu sami'a annabiyyi sallallahu alaihi wasallama yakhutubu wa dhakara an-naqata walladhi aqaraha faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallama idhin ba'atha ashqaha in ba'atha laha rajulun 'aziz 'alimun mani' fi rahtihi thumma dhakara an-nisaa fa wa'aza fihinna فقال يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر نومه ثم وعظهم في ضحكهم من ضرطة لو تفسير ضرطة sati da ya gabata mu yi kokarin kauce lafazi na ambatan abin da Allah zai kasance baya da dadin shi darta asalinta shine iska ko kuma tusa dai na mazala sallallahu alaihi wasallam ya hani sahabbai idan mutum yayi tusa a mai dariya domin akwai wani nau'i na sanya kumya da kaskantar da mutum musulmi shi ku bai dace ba shi yasa yace lima yadhaku ahadukum bima mimma ya fa'alu don mai ɗayan ku zai yi kadariya da abin da shi da karshe ke aikatawa nan bakawa mutum ka aibantar da mutum alhalin aibin wannan kai ma kana tare da shi sai zaman to ba tabi'a ba ce ba ta kwarai musamman ma kuma wani lokaci za ka ga irin wannan iska ya kubcewa mutum ba da ba da son shi ba kenan bai dace ba ka tozartar da shi kamar dariya ka sanya shi hukumiya kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sati da ya gabata ƙarshen hadisin da muka ɗauka shine hadisin Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu inda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata' وخير متاعهم وخير متاعها المرأة الصالحة cewa duniya gida ne na jin daɗi gida ne na walwala tabbata bayan bauta da Allah madaukaki amma yayyen jin daɗin duniya shine mutum Allah ya mai gamdakatari da mace ta gari ta kwarai wadda za ta kiyaye dokoki na Allah ta kiyaye dokokin shi ta kiyaye haƙoƙi na Allah ta kiyaye haƙƙin shi ta kiyaye haƙƙin al'umma to idan mutum Allah madaukaki ya mai wannan dace to shikenan Allah ya bashi ɗaya daga cikin abubuwan da daɗin duniya ne kuma yadda wani hadisi ya zo wanda Allah ya ba mace ta garin ta ƙwarai ya ba shi abin hawa na garin na ƙwarai ya ba shi gida yalwatacce to jin daɗi na duniya ya ƙare za mu tashi kan sabon babi babu haƙƙun zauji alal mar'a babi wanda yake karantar da mu haƙƙin namiji akan matar shi babi da ya gabata alwasiyatu lin nisa a cikin wannan babi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci haƙƙoƙi na mata wanda dole ne namiji ko mazaje su kiyaye wannan haƙƙi su ba su haƙƙi to kuma anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisan da za su zo yi bayanin haƙoƙin maza a kan matansu mala ya buɗe wannan babi da aya kamar yadda ya zamanto al'adu shi ce ƙalar mu'allif rahimahullah ƙalar allahu ta'ala الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله arrijalu qawwamuna 'ala nisa mazaje su ne masu tsayawa da al'amarin mata su suke umarnin su su suke sanya su hanya su suke hana su sai dai abin da ya zamanto sabani ne na biyayya ga Allah madaukaki kuma dole ne mata su bi wani umarni na mazaje na mazaje idan ba saban Allah madaukaki bane ba qawwamuna 'ala nisa sai Allah madaukaki ya faɗi dalili ya ambaci dalili bima faddala Allah ba'dhum ala ba'd na abun ba'dhum ala ba'd na abun da Allah madaukaki fifita shashan su akan shashi kuma Allah madaukaki ya dorawa mazaje nau daukan nauyin matan su su za su ciyar da su su shayar da su su tratar da su su zamnar da su a mazamni su kula da lahiyar su dukkan abin da zai kare mutuncin su haƙƙi ne akan maza suwa mata to sai zamanto wannan fifiko da Allah madaukaki nauyi da Allah madaukaki ya dorawa maza za su wa mata sai zamanto kuma suna da haƙƙi na kulawa da su da tahiyar da al'amuransu da ba su umarni da tarbiyyantar da su wa bima anfaqu da abinda suka ciye min amwalihim na daga dukiyoyinsu fa salihatu mata nagar na kwarai qanitat wanda suke yankewa sai tabauta Allah madaukaki masu kunutu asalin kunutu shine runguma ibauta Allah madaukaki hafizatul lil ghaib wanda suke kiyaye abin da ya zamanto gaibi na sirri na mazajen su da abin da bayya so a sani bima hafizallah da abin da Allah madaukaki ya kiyaye ko kuma su kiyaye gaibi sirrin mazajen su kuma su kiyaye kawunan su a lokacin da mazajen su basana قال واما الاحاديث game da hadisai wa minha na daga cikin wannan na daga hadisan wannan hadisi amr bin al-ahwas hadisin amr dan ahwas as-sabiq fil babi qablahu wanda ya huce gababi gabanin wannan babi kenan babu an wasiyatu lin nisa قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنسى مونا حديثي هلو دقى أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر وان يردعنا تكارة تبتع قريش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله وان يسير يا الله دامتشي شسكارة تبتع قريش يتي إذا دعا الرجل امرأته idan mutum ya kirayi matar shi ila firashihi ya zuwa shimfidar shi falam ta atihi ta kiya ta zo ba ta zo mashi ba da sakararki fabatat gadban tawayi yawayi gari fabata gadban gadban alaiha yawayi gari iya mai kushi da ita la'anata hal mala'ikatu to mala'iku sun la'anci wannan mace suna la'anta ta hatta tusbiha har sai ta waye gari ita kuma asalin la'anta shine korewa daga rahma Allah madaukaki na mala'iku za su yi ta tsine mata su ce Allah madaukaki ya kore ki ya kaudar da ke daga rahma Allah kuma ita ce aljanna daga wannan hadisi sai karantar da mu tsananin haƙƙin mazaje akan matansu bai dace ba ba halal bai bai haramun ne in ba wata larura ba mutum ya nemi saduwa da matashi ta kiyar sai ga a wannan zamani turawa suna lissafa cewa mutum idan ya nemi matar shi inda ba tana so ba to kamar ya yi kwartanci ne ya je ya nemi mace da ƙarfi suna iya hukunta shi kuma wannan daman so tari za ka ga doka da yawa wadda turawa suke ɗauka mikiya addini suna gwagwarmaya ne da dokoki na addinin musulunci قال وفي رواية لهما وانا حديث امام البخاري ده مسلم suka fitar da shi suna da wata ruwaya daban idza batat almar'atu hajiratun firashi zawjiha idan mace ta kwana tana kauracewa tana mai kauracewa shimfidan mijinta la'anataha almala'ikatu hatta tusbiha mala'iku za su yi katsine mata albarka har sai ta wayi gari wa fi riwayatin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin wata riwaya daban manzala wanda tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi na cewa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi shine Allah madaukaki ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashi babu wani mutum namiji wanda zai kirayi matar shi zuwa shimfudar shi fa ta'ati fa ta'aba alaihi kuma ta ki zo mishi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan alaiha face sai wanda yake sama shine Allah madaukaki iya mai kushi da ita hatta yarda anha har sai in mijinta ya sabka yayi hakuri ya yahe mata yaya in ba haka ba to daren wannan tsawon daren wannan Allah madaukaki na hushi da ita shi kuma wannan shi yayi ma tsanani da tsinewan mala'iku a ce an waye gari mutum Allah na hushi da shi kaga ya kai mataki wanda ya zama to mugun mataki ne na'am قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه ايضا an samu wannan hadisi halau daga Abu Huraira wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi halau yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah wanda tsirayen Allah da mace shi ƙara tabbata a gare shi kala yace لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه متفق عليه وهذا اللفظ هذا اللفظ للبخاري Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu limimra'atin limimra'atin an tasuma wa zawjuha shahid illa bi idhni bai halitta ba mace ta yi azumi na nafila alhali mijinta na gida ba bulaguroyi ba sai da izinin shi nan malamai suka ce hannun farilla idan ya zamanto ramko ne misali ta sha wani abu na ramadan kuma da sauran lokaci mai yawa kahin ta rama shi ba akwai lokacin da za ta rama to ko shi bai dace ba ta yi wannan azumi sai da izinin shi domin la'alla ya bukatu ya zuwa garin shawar shi ta tashi kuma ya zamanto tana azumi kuma malamai suka ce iya da haƙƙi ko da ya sadu da ita da azumi na nafila bai laifi ba azuminta ya kare domin wa'ayin haƙƙin shi ne ta nemi izini a kan shi amma kuma idan azumi ne na farilla shi wata larura ta sa shi misali cikin ramadan wata larura ta sa shi ba zai azumi ba har ya nemi mata to wannan baya da haƙƙi da mai ta saboda haƙƙin Allah na sama da haƙƙin shi na'am qala wala ta'zan fi baitihi illa bi idhn kuma kadda ta saki tawa wani izini ya shiga gidan shi kowane ne sai da izinin shi ko mahaifiyarta ce ko kanwan mahaifiyarta ce ko kakarta ce kowane ne in dai bai ba da izini ba to ba ta da haƙƙin ta ba wani izini ya shiga gidan shi domin kana samun gaiwa mata wanda suka zama to makirai ne sama ma uwayen da Allah ya jarraba wasu mata da su wanda ba wanda suka sa gaba sai bokanci sai sihiri ta je nan ta hada in ka gane irin wannan to kana da haƙƙi ka hana ta ta shiga gidanka don wadun matar da za ta kawo ma alloba a cikin gida ta kawo ma tashin hankali to shari'a ta baka dama ka hana ta shiga na'am shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ta'zan fi baitihi illa bi idhni nan sai zamanto a gaba ɗaya ne katta ba wani izini ya shiga gidan shi sai da sai da izinin shi muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa an ibn umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wannan hadisi daga abdullahi da umar wa'anda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su ya ce ƙala an nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi wanda tsira ya Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Mazala sallallahu Alaihi wasallama ya ce dukkanku mikiyaya ne, duk wanda Allah musulmi kowane ne mikiyayi. Allah maɗaukaki ya ɗora mai nauyi, sawa'un in ya kai iya da nauyin akwai nauyin mahaifa, akwai nauyin mata in ya yi aure, akwai nauyin ɗiya, akwai nauyin makwabta, sannan kuma ga babban nauyi haƙƙin Allah maɗaukaki. Nan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rayyati kuma kowanne sai Allah maɗaukaki ya tambaye shi game da abin da ya ba shi kiwo. Wal'amiru ra'in shugaba mikiyayi ne, sai Allah maɗaukaki ya tambaye shi game da kiwon da ya ba shi na talakawa. Warrajulu ra'in ala ahli baiti shi ma namiji mai gida mikiyayi ne a bisa iyalan shi, matan shi da ‘ya'yan shi, gobe kiyama Allah maɗaukaki sai ya tambaye shi game da wannan kiwo da ya ba shi. ya ba kowanne haƙƙin shi ko ya yi sakaci ya tozartar da wannan abin kiwo. Walmar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladi ita ma mace a gidanta mikiyayiya ce akan gidanta duke mijinta dole ne ta kiyaye ta wulakantar da shi. Haka nauyi ne akan ta ta kula da ɗiyan shi ta tozartar mishi biya ta ba su muguwar tarbiyya. na ita ma muke ce kuma wannan ana samun sakaci sosai a gida a wajen bangaren uwaye mata za ka ga sun bar ɗaya babu tarbiyya yaro zai abin da ya ga dama ba za a hana shi ba ta sani irin wannan mace gobe kiyama sai Allah madaukaki ya amba ya tambaye ta game da wannan kiwo haka kulawa da al'amarin gida shi ma abu ne wanda Allah madaukaki sai ya tambaye mata akan shi dole mace ta kula da gidan mijinta wajen bangaren tsafta wajen bangaren dukiya wajen bangaren abinci da abin da ya kama da haka fa kullukum ra'in dukkan ku dai mikiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma kowa Allah madaukaki sai ya tambaye shi akan abin da ya bashi kiwo wannan hadisi yan uwa ka'ida ce gamamma cewa musulmi ya san cewa kamar yadda turawa suke cewa responsible ne kowa kuma sai Allah maɗaukaki ya tambaye shi akan abin da ya bashi wannan na responsibility ko kuma kiwon da Allah maɗaukaki nauyin da Allah maɗaukaki ya ɗorawa mutum sai ya tambaye shi akan shi wa ana abi ali talq bin ali radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abi ali wanda yake da suna talq dan ali wannan shine man wafaqat kunyatuhu isma abihi wani nau'i ne na mai kira suna ilimin hadisi wanda alkunyar shi ta dace da sunan mahaifin shi shi abi ali baban ali alkunyar shi ce kuma sunan mahaifin shi ali radiyallahu anhu wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle manzo Allah wanda sira da mun sha Allah su kara tabbata gare shi yace idza da'a ar-rajulu zawja zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur idan mutum mai gida ya kirayi matar shi zuwa bukatar shi to ta zo mishi ta karba mishi wannan kira ko da dai tana kan tanda ta soya ta ce ta dora sannan tana waina ko tsala ko kosai ko abin da ya kama da haka to ta tattara ta aji ta je mishi biyan wannan bukata wannan ma na karantar da mu sanannen haƙƙin mishi akan matar shi rawahu tirmidhi wa nasai wa qala tirmidhi hadithun hasanun sahih وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سمو حديثي daga Abu Huraira hallo wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda sirayan Allah da mutum su kara tabbata a gare shi qala yace law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha da dai a ce zan umarci wani yawa wani sujada to da na umarci mace ta wa mijinta sujada saboda ƙarfin haƙƙi to sai dai kasance sujada haƙƙi ne na Allah ba na mutum ba inda akwai wanda za a wa sujada da dai ta halatta a wa wani to bai huce miji ba mace bai ta huce ba da ta wa mijinta sujada kuma abu ne wanda ya zama to sananne ku duba ku ga yanda mazaje suke gwagwarmaya game da kulawa da gida mutum ne zai sadaukar da rayuwar shi ba tsayuwa ba zama ba tsayuwa ko da lokaci iya gwagwarmaya saboda ya nemi abin da zai ruhawa iyalan shi asiri bangaren ci da sha da sutura da kulawa da lahiya da abin da mazauni da abin da ya kama da na'am قال وعن ام سلمة رضي الله عنها an samu wannan hadisi daga ummi salama wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare ta kala tace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsirayen Allah da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yake cewa ayyu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna qala rawahu tirmidhi wa qala hasan hadithun hasan mazala an samu na hadisi daga ummi salama wadda da Allah ta ƙara tabbata a gare ta tace mazala wanda tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace duk matar da ta mutu Allah ya karbi ranta wa zawjuha anha radin kuma mijinta ya yarda da ita ya yahe mata dakhalat aljanna to wannan mace ta shiga aljanna qala rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa qala hadisun hasan yace hadisi ne mai kyau qala akhrajahu tirmidhi fi ar-rida' وابن ماجه في النكاح نعم بي دوبن تخريج وانا حديثي وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Mu'adh dan Jabal wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi an annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi wanda tsirayen Allah da mun ce kara tabbata a gare shi kala yace la tu'zi imra'atun zawjaha fi dunya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ain لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا قال رواه الترمذي وقال حديث حسن an samu wani hadisi daga mu'azir da jabal wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi daga manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi kale la tu'zim ra'tun zawjaha babu wata mace wadda za ta cutar da mijinta da magana ne ko da mummuna hali ne ko da abin da ya kama da haka fi duniya a nan duniya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-ain sai matar shi daga matan an aljanna matan aljanna hurun ain wanda masu kyawawan idanuwa farin idan su fari ne bakin idan su baki ne wannan suna ake cewa masu kyawun ido ake ce musu hurul ain sai ta ce mata la tu'dhihi kadda ki cutar da shi kadda ki sake cutar da shi qatalakillah Allah ya la'ance ki fa inna ma huwa indaki dakhil ki sani iya ya kasance a wurinki kamar bako abinda ya zama to aka shigar da shi ba asali ba ba asalin wurin ba ne dakhil kamar yanzu muna da lafuza da yawa kalman maganganu da yawa wanda ba asalin hausa ba ne sun shigo daga wata wani harshe ne zuwa hausa wannan sai a cewa wannan lafuzi dakhil ko kuma wata al'ada yanzu saboda tabar sumbule ta gayi kaga wannan ba al'ada ba haushe bace ba al'ada kafirai ce da ɗan luwaɗi da wane ne wannan sai a ce al'ada dakhila ce a cikin al'ummar musulmi to sai ta sai wannan mata ta ce mata ta wannan innama huwa indaki dakhilun a mutum ne wanda aka shigar da shi ba wurin shi bane akwai lokacin da za zai fita da gare ki yushiku an yufarika ki ilaina iris yayi saura ya rabu da ki yazo wajen mu na'am wa an usama bin zaid radiyallahu anhuma an samu na hadisi da usama dan zaid wanda ya da Allah ta kara tabbata a gare shi usama dan zaid zaid bin thabit dan wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya rike shi barage wanda Khadija radiyallahu anha ta bashi manzala sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya yi hida Usama ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi college ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala ar-rijali min an-nisa zala sallallahu alaihi wasallam ya ce ban bar wata fitina ba bayan mutuwata bayana wadda ta yi cutar da mazaje kamar mata kamar fitinan mata wa tabbat mata sun kasance fitina ne ga mazaje kamar yadda mazaje suka kasance fitina ne ga mata amma mata sun yi zamantowa fitina ga mazaje kuma Allah madaukaki na cewa zuyina lin zuyina linnas hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth amma dukkan wannan dangogin fitina ne jarrabawa ne amma ba wanda ya kai mace a cikinsu kamar shawa ta mace shi yasa ya zamanto mazala sallallahu alaihi wasallama ya dauta ka tsantsar da dukkan abin da za a ce maza da mata sun kwatse sun hadu da juna ko da umarni da ya ba su su je masallacin idi ko masallaci na sallah khamsu salawat ko juma'a an ba su dama ne amma da sharaɗin kansu su ɗanyu da maza shi yasa ya zo a hadisi yake cewa khairu sufufin rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha kenan mafi alkhairin safin maza na gaba wanda ba su da alaka sun yi nisa da mata kuma mafi sharrin sahun mata sahu na gaba tunda su suke da kusa da maza suna ga abin da maza suke la'alla wani sujada ya yi sujada wata al'amarin al'aurar shi ta bayyana ani za su gani kai kuma in a da ƙarshe kake sahun mata la'alla kai wani dogon sujada haka tsinkayo wani abin da bai dace ka tsinkayo ba na mata ko kuma kai ɗaje karar ɗace kas ko kaushin turare ko abin da ya kamata duk da cewa turare daman bai halatta ba mace ta sa turare ta fito waje amma abin da nihi nan dai mata sun kasance a fitina ce sharri ne ga maza musamman ma ga wannan zamani wanda ake tallata mata mata suna tallatar da kansu al'aurarsu a hili ga sunan kamar yadda ya zama to hadisi ya tabbata idan aka ga haka na daga cikin alamomi na tashin kiyama wanda suka zama to alamatu sugura نعم قال الشيخ كان حديثنا فدا الله مدوكي da yace arjalu qawamuna ala nisa bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim yarhamukallah والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ما لن يتعليك قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ما لم يأتي الضبط كنش بمقن سعدي سعدي rahimahullah wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ai qawwamuna alaihinna bi ilzamihinna bi huquqillahi ta'ala kenan suna tsayawa akan su da tilastar da su da kiyaye haƙoƙi na Allah madaukaki من المحافظة على فرائضه و وكفهن عن المفاسد والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك أن يلزموهن بذلك هكذا دكيا والمحافظة على فرائضه ستيلستر دسو da su kiyaye farloli na wanda Allah maɗaukaki ya gitta kuma su kame daga dukkan abin da ya zama toɓanna ne wannan maza suna da wannan haƙƙi dole su kula da wannan yanayi nan kai za ka sa mace ka tsaya a kanta ka ga ta kare haƙoƙi na Allah maɗaukaki da dukkan abin da Allah maɗaukaki ya farlanta mata warrijalu alaihinna an yalzimu an yalzimuhunna haka nan wajibi ne ga mazaje su tilastar da mata da wannan wa kawamuna alaihinna aidan bil infaqi alaihin kuma hallau su ne suke dacewa su dage akan ciyas da mata Allah bai dorawa mace ba ta ciyar da kanta ko mun duke ko ma arzikin ko shugaban kasa ne take kana talaka to Allah madaukake kai dorawa nauyin kulawa da al'amarin rayuwarta da cinta da shanta da suturarta Allahumma sai in ta yahi ta rangwamce ma ta ce wannan nauyi na dauke ma to shi kenan a wannan lokaci ya sabka a kanka bai dace ba a ce mace ta ita za ta ɗauki ɗawainiya ta ɗauka ta ciyar da kanta ta kula da lahiyarta da sutura kuma bal har ta kula da lahiyar ɗiyanka da sutura ɗiyanka da cinsu da shansu wannan abu ne wanda mai hadisi ya gabata ar-rajul ra'in fa huwa mas'ulun an ra'iyati kana ya tozartar da kiwon da Allah madaukaki ya ba shi kuma gobe kiyama sai ya tambaye shi game da wannan kiwo qala wal kiswatu wal maskan hallau su za su kula da yi musu sutura da nema musu wurin zama thumma zakara sabab al mujibu li qiyam ar rijali ala ala nisa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci sababin da ya tilastar da tsayawan mazaje akan mata kulawa da su qala Allah madaukaki afwan yace bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd na abinda Allah madaukaki ya fifitar da shashin su akan shashi wa bima anfaqu min amwalihim na da abinda ga hallau da abinda suka ciyas na dukiyoyin su akan mata ai bi sababi fadlir rijali ala nisa dalilin falala ko fifikon mazaje akan mata wa idafati wa ifdalihim alaihinna da fifita su da aka yi akan su فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة kenan fifitar da Allah madaukaki ko shari'a da ta yi na maza akan mata na bangarori da yawa ne ba kadan ba ba kamar yadda turawa suke ta gwagwarmaya su ga sun fifitar da mata yanzu duk duskurkin da za a yi za ka ga an fara da madam zimisiyu ko maza da mata maimakon a fara da misiyu madam a sai a ce madam zimisiyu idan ka ga wannan gashi cin karo ne da abin da Allah maɗaukaki da abin da shari'a ta tsaye ba ce ba su da daraja bal babu addinin da ya girmama mace kamar addinin musulunci amma kuma kowa na da matsayin shi idan zalunci ne idan aka ba wani matsayin wani kowa ya dace a bashi matsayin da Allah maɗaukaki ya bashi na'am qarwal maskan thumma zakara sababa ay bi sababi fadli rijali ala nisa' وإفضالهم عليهن بتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة من كون الولايات المختصة بالرجال kasancewa walici ɗaukar nauyi ya keɓanci mazaje ne kadai mace ba ta zamantowa wakili a auren wani dole ne namiji zai kasance wakili waliyi ne na mace wani buwa hakanan kuma ba a taɓa samun mace ba annabi ko manzo war risala ko manzanci annabi da manzanci ba samu ba cikin mata wa ikhtisasihim bi kathirin min al min al ibadati kuma da yanda aka keɓance mazaje da nau'o'in ibada daban-daban masu yawa kal jihad misali jihadi Allah madaukake bai farlantawa mace ba ta dauki makami ta je ta yi jihadi wannan farali ne akan mazaje shi yasa wata rana sahabbai mata suka kai kokensu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jihadi a musulunci shine mafi tsororo wani abu mazaje suna yi mun ban mai yace mu jihadu kunna alhajj wal umra ko kama kana yace jihadun ku shine haji da umra amma ku dauki makami ku je ku yi jihadi ba aikinku ba ne zuga maza a zube amma sai a zo a ɗauki mata su zawa ko kuma duka mimine ne ko yamine da turawa ba don wani abu ba ina mace ina makami ba aikinta ba ne aikinta kulawa da gida da kulawa da iya tarbiyyarsu kulawa da abin da ya zamanto amma ta zo ta yi gwagwarmaya irin gwagwarmaya ta maza Allah maɗaukaki bai halicce ta da wannan ɗabi'a ba sai in an tilastar da ita an sa ta wannan ɗabi'a na'am qala mukhtasatun bi rijal wan nubuwa war risala wa ikhtisasun bi kathirin min al ibadati kal jihadi wal a'yad wal jam' da abin da ya shahi sallar idi suna ce muakkada ga mazaje amma mata in sun je ba za a zargi ba in sun bustai ba ba za a zarge su ba wal juma'i da sallar juma'a wa bima khassahum Allah bihi min al-aqli wal razanati was sabri wal jaldi alladhi laysa lin nisa kuma da abinda Allah madaukaki yake bance maza da shi na kaifin hankali dogon tsinkaye razana da idan wani tsayawa akan wani matsayi ba tare da maucewa ba idan suna darjewa akan wani matsayi wa sabar da hakuri wal jald da jajircewa allazi laysa lin nisa mithlu wanda babu tare da shi a mata kamar yanda yake a bangaren maza nam wa kadhalika khassahum bin nafaqat haka nan da abinda Allah madaukaki yake bantar da maza da ciyarwa ala zawjatihi ala ala zawjati abu samata bal wa kathirin minan nafaqati yakhussu biha ar-rijal bari ba wai sai wannan ba dukkan dewa daga nau'o'in ɗaukar nauyi Allah maɗaukaki ya keɓantar da maza da shi ne wai ta mayyazu na anan nisa kuma hallau sun sha bamban game da mata wala'alla haza sirru ƙaunihi ta'ala mai yiwa wannan shi ne sirrin fara Allah maɗaukaki da ya ce bima an wa bima an na da abin da suka ciyas wa hudhifal maf'ul liyadulla ala umumin nafaka sai aka shahi abinda aka awaitas domin yayi nuni a bisa dukkan ciyaswa ta dukkan dangi na ciyaswa sun shiga fa ulima min huna kulluhu anna rijala kal wali wasayyid limra'ati sai aka fahimta da wannan cewa namiji ya kasance kamar waliyi ne na matashi shine shugaba na matar shi wahiya indahu aliya asira ita kuma kamar matsayin baiwa ce wanda aka aka samu wanda fursuna fursuna yaki shi ake cewa awani ko mufradkin shi aniya kamar fursunan yaki ce domin tana kalkashin shi sai yanda yayi da ita akan abin da shari'a ta yi umar khadimatu mai hidima ce fa wazifatuhu an yaquma bimas tar'ahu Allahu bihi kenan aikin namiji shine ya kula da abin da Allah madaukaki ya bashi kiwo ya dora shi kiwo ya bashi kiwon shi wa wazifatuha ita kuma aikinta alqiyamu bi ta'ati rabbiha tsayawa da bauta ubangijin ta bauta wa ta'ati zawjiha da yiwa mijinta biyayya falihadha qala dalila haka Allah madaukaki yace fasalihatu qanitat fasalihatu qanitat ai muti'ati lillahi ta'ala wanda suke wa Allah madaukaki biyayya masu yawan biyayya ga Allah madaukaki hafizatu lil ghaib ai muti'ati li azwajihinna masu yiwa mazajen su da'a hatta fil ghaibi hal a lokacin da bassa bassa nan a lokacin da suka yi bulaguro tahfaz ba'alaha bi nafsiha tana kiyaye mushinta da karan kanta batta zina batta ba wani ɗan iska ya yi hira da ita ya damu ya samu damar da masu yi hira da ita ko ya ganta wa malihi ta kiyaye duke shi wa zalika bi hifzillah wannan kuma da kiyayewa Allah madaukaki lahunna gare su wa tawfiqihi da dacewa su lahunna ga ga su la min anfusihinna wannan kuma ba daga kawunan su bane fa innan nafsa ammaratun bisu domin rai mai yawan umarni ne da mummuna abu walakin man tawakkala ala Allah kafahu sai dukkan wanda ya dogaro da Allah madaukaki ya ishe shi shine mai ishe shi ma ahammu kenan ya isa mishi abinda ya bakantan mishi da rai ko kuma ya dauye zamanto mai girma ne a wurin shi min amri dinihi wa dunya na al'amarin addinin shi da duniyar shi wannan lokaci ya riga yayi abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kuma da wannan babi ne muka zo karshen karatunmu a wannan lokaci insha Allah sai bayan Ramadan insha Allah eh